الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ke daidai da uku ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na saba'in da shida daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul husain muslim al-hajjaji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna karatu dangane da matsalolin da suka shafi kitabul iman wato jimillar bayanai waɗanda suka shafi menene imani yaya karkasuwar imani suke bayani dangane da cewa imani yana raguwa da gwargwadon yadda raguwar ayyuka na alheri suka ragu imani na raguwa da gwargwadon aikata saɓon Allah kamar yadda imani ke karuwa da gwargwadon aikata ayyuka na gari. Ƙaruwar ayyuka na gari ita ma tana ƙara imani. To sai Imam Muslim muka yi karo da wani babu da ya kira shi babu bayani na ƙusanin imani bil ma'asi wa nafihi anil mutalabbis bil ma'asiyati ala iradati kamali. babu da ke bayani akan nuqsanul iman wato imani yana raguwa bil ma'asi saboda aikata sabo wa nafi anil mutalabbis bil ma'asiya sannan mutumin da ya cuɗanyi da sabon Allah to ana kore imani daga gare shi kenan fasiki asalin fasiki ba a kore imani daga kanshi sai a lokacin da ya cuɗanyi da fasikancin wane yana da ɗabi'a ta shan giya amma yanzu gashi ya zo masallaci ya zauna yana karatun alkur'ani to a wannan halin da za ka kira shi fasiki ba za ka iya kiran shi mu'min amma a lokacin da ya cuɗanyi da wannan ɗabi'a ta shan giya to a lokacin nan za ka iya kiran shi fasiki kuma wanda yake rashin imani shine wa nafihi anil mutalabbis bil ma'asiya da kuma kore imani daga kan wanda ya cuɗanyu da saɓon Allah amma korewar sai malam ya ce ala iradati kamalihi ala iradati kamalihi a bisa nufin kore shi zai baka zo karatu ba shi ne matsala yawa to kaji an riga an yi bayanin wannan ala iradati kamalihi wato ana korewa ne da nufin cikar imanin kenan lokacin da ake cewa wane ba shi da imani saboda gashi can yana aikata kaza ba cewa ake shi kafiri ba ne cewa ake bai da kammalallen imani bai da cikakken imani na fata an gano wannan matsalar jiya na tattauna mana ita a yau kuma insha Allah ta'ala in mun sake karanta wasu ɓangarori na riwayoyin wannan hadisi za mu zo za mu ainihin wato sake karanta ta insha Allah hadisin da imam muslim ya kawo mana shine hadisin sahabi abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu ka kiyaye malamai na farko da suke fassara hadisai ba da son zuciya suke fassara ba suna duban yadda malaman su suka karantar da su sannan kuma suna duban kalmomin da annabi ya amfani da su kaga annabi ya amfani da hina لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن mai zina baya zina a sadda yake zinar yana da imani don haka ana bayyana hali ne don haka ya kawo da wawul hal wa huwa ai a halin yana da imani a lokacin ba zai zina ba don haka lokacin da yake yi to wannan sunan imani ya sauka daga kanshi wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya yin sata a sadda yake satar yana da imani wato imanin a lokacin ya sauka daga kanshi wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mai shan giya baya shan giya a sadda yake shanta a halin yana da imani to me ake nufi da wannan kore imani a kan shi shine babin yake fassara mana da cewa ana nufin rashin cikar imani ba ana nufin an kafirta shi ba ina fata mun gane sannan muka sake jin wata riwaya wadda ainihin wato aka samo ta har wayo ta hanyar Abu Huraira wadda ita kuma take bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce haka nan mai yin fusge ko mai kwace ko mai fincikar wani abu daga wurin mutane a lokacin da yake fincika din nan har hankalin mutane ke ɗaukakuwa zuwa ga wannan abin to ba shi da imani a wannan lokacin domin tattauna bayanai masu yawa dangane da ainihin wannan hadisi in lokaci ya mana insha Allahu ta'ala tare da cewa kamar yadda nace za mu dawo kan wannan hadisi saboda akwai matsaloli waɗanda za mu sake tattaunawa a kai musamman da yake muna karatu ne dangane da imani don ita mas'alar imani jama'a ita ce mas'alar farko da ta fara samar da saɓani tsakanin ahlus sunna da khawarij da jahamawa da mu'tazila da murji'a waɗannan mas'alolin kai kana jin cewa wai tarihi ne labari ne waɗannan mas'alolin su ne har yau musulmi suke fama da su kuma ma damar ba za a yarda a addressin nasu ba a tattauna su a fayyace su don a gane wanda ya kama hanyar da ba daidai ba har abada wannan da'awar haɗin kai da ake ta musulmi ba za ta ainihin samu ba saboda asalin wannan rabuwar ba yau ne ta faru ba ta faru ne kafin musulmin yau su zo duniya sun gaje ta ne to dole sai an dawo an duba me ya kai ga rabuwar matsala ce ta imani kaga a lokacin da wancan da yake shan giya ni ahli sunna idan na dube shi zan ce musulmi ne fasiki amma ba shi da cikakken imani a daidai lokacin khawariji zai dube shi ya ce mishi kafiri ne kuma jinin shi ya halatta a daidai lokacin mu'tazili shine dan kala katu shi ko zai dube shi ne ya ce na'am huwa fi manzila bainal manzilataini shi wannan ba mumini bane shi kuma ba kafiri bane in aka je lahira fa sai su ce in ya shiga wuta zai dawwama har abada ba zai fita ba saboda aya ta ce wa man ya'sullaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha wanda duk ya saba wa Allah ya saba manzon Allah in ya shiga wuta to zai dawwama a cikinta har abada ba zai fita ba sai maka hujja da wannan ayar to yanzu kaga wannan kabiyar fa tana nan a musulunci yau shekara dubu ɗaya da ɗari uku ana fama da ita ita ce asali ta raba kan musulmi a daidai lokacin da ni ina kallon shi eh ya sha giya ya yi laifi saboda haka ban halatta ban kuma yadda da abin da ya ba amma fa ba zai kai ga in kafirta shi ba to khawariji shi kuma fa zai ce kafiri ne wannan mutum kuma a kashe shi ni kaina da na ce wannan musulmi ne sai dai mai laifi khawariji sai ce ima kafiri ne a kashe ni a daidai lokacin da wancan kuma mu'tazili fa shi kuma zai ce da ni da shi duk ayi watsi da mu in ma ta kai a fita bayan gari a koma a zauna a yi ittizamu a kaurace mana a daina mana sallama a daina kaza saboda in wancan ya zama fasiki to ni ma na zama fasiki saboda rashin fasikantar da shi to wannan matsalar in ka je yau sai ka ga an ce an kira taron musulmi sai a ce da Allah ku yi hakuri ku haɗa kanku a'a ayi addressing kai eh me aqidar ka game da kaza me aqidar ka game da kaza sai an binciko matsalar tukuna an tattauna ta an tabbatar da me daidai me ba daidai ba sannan sai a ce to haɗa kai akan abin da yake daidai amma wallahi duk wani kauce kauce wallahi duk ku gama shi ko albani na kabari sai an zo an yi mishi addu'a a ce Allah ya ji dan albani nan ya faɗi matsalar nan aka ki yarda da ita shekara nawa ana bata lokaci a ce a kira waɗannan taro a kira waɗannan taro kuna ganin mutane ne cikin kungiya ɗaya aƙidar su ɗaya mazhabar su ɗaya malamin su ɗaya manufar su ɗaya manufa ce ta haɗa su mas'ala ce ta haɗa su wadda bata kai ta kawo ba sai da suka shekara ashirin suna kafirta junansu ba sa bin junansu sallah da aka zo haɗin kan muka ce a yi addressing issues da suka kawo rabuwar kan sai aka ce a a haƙura dai a haɗa kai ku je ku bincika yanzu wani hali suke ciki a siyasance kai ya haɗu amma a haƙiƙa kaje kaji in na ce a siyasance ina nufin diplomatically kai da kake wajen kungiyar kana ganin yanzu sun haɗu amma je ka ga a cikin su din menene ake ciki har yanzu har yanzu aka je taro su ce yan bangare kaza yan bangare kaza to su ba da mutum daya waɗannan su ba da mutum daya har yanzu haɗin kan fa irin na malaman fiqh ne game da sallar magariba da isha'i ya taso da suke cewa suri jam'u suri a yi magariba a ƙarshen lokacinta a yi isha a farkon lokacinta a sarari in ka gani ka ga jam'i amma a haƙiƙa ba sai suka ce suri jam'i ne a hoto amma ba jam'i ba ne to haɗin kan har yanzu fa irin wannan ne me yasa saboda asali in matsala ta faru ko yara ne kai malami a makaranta kar ka sake ka samu suna faɗa kawai ka tsutsula musu bulala ka ce su je su zauna in aka tashi ka tafi gida za su sake yin faɗa zaunar da su me ya haɗa ku kai wane yi magana ya gama faɗi tsaf kada wane ya sa baki ka gama faɗi ya yi shiru kai kuma faɗi to sa'annan a matsayinka na masani sai ka fito wa maganar kaza kaza kaza kaza me gaskiya ka tabbatar ka bashi gaskiya shi mara gaskiya ka tabbatar ka nuna mai rashin gaskiya shi idan ya kai a hukunta mara gaskiya a hukunta shi mai gaskiya in ya kai bayan an ba shi gaskiya a sa wancan ya apologizing ya tuba ya ba shi haƙuri a yi haka to ka kashe matsalar kenan so da haka wannan matsalar ita ce matsalar al'ummar musulmin mu kuma ita ce matsalar mu a yanayin zamantakewa da muke ciki kullum ana ganin cewa kawai a ce ku yi shiru ku yi haƙuri ku haɗa kai wai shine haɗin kai za a yi tsodaran mutane ne lallai ne sai an bayyana me ya haɗa musulmi faɗa kuma sai an tattauna abin ina fata an gane sai an tattauna abin kuma sai an gano menene daidai menene ba daidai ba waye ya kuskura fahimta wane ne ya mummunan zato a fayyace wannan shi yasa ba abu ne da za a yi a zama ɗaya ba ba a zama biyu ba ba abu ne da za a yi a wata guda ba abu ne da yake buƙatar wani lokacin sai an gayyato manyan masana waɗanda yake ba a ƙasar suke ba wasu a ƙasar waɗanda ba a ƙungiyar suke ba wasu a ƙungiyar ba don komi ba dan ne don so ake a yi abin da yake za a koma a ɗinke a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don haka yanzu a najeriya akwai hawarijawa sannan akwai irin masu aƙidar salaf sannan akwai waɗanda suke masu ɗariƙa ta mu'tazilanci akwai murji'awa akwai duk wata aƙida da kaji ana bayyanawa kaf babu irin wadda ba ta a Najeriya amma kai matsalar wai kana jiran ne sai ya fito ya ce maka shi kaza ne shekara nawa kana gwagwarmaya da yan shi'a sun taba cewa su yan shi'a ne sai bayan shekara talatin sannan suka fito suna faɗi bayan sun gama ƙaryata mu sun gama wahalar da talakawa da jahilai sannan sai suka fito suka ce su yan shi'a ne shekara nawa an yi an yi su identifying kansu da masallaci ko kwaya ɗaya sun ki sai bayan shekara talatin ba shi sun yi to amma a wancan lokacin mun ce suwa na yan shi'a ne sai ce a wallahi malikiya suke yi ai dan kun ga suna sakin hannu malikiya suke sai mu ce a yan shi'a ne sai ce a ba yan shi'a bane sai mu ce yan shi'a ne a wancan lokacin da an haƙura an saurare mu an ji me muke cewa me yiwa da ya taimaka an tattare wasu matsalolin ba su kai ga ɓaci ba sai aka ki sai da matsaloli suka yi running out of hand sai ya ce oh nan su albani suka yi ta faɗi amma me fa'idar irin wannan ne menene fa'idar za ka faɗa wa mutum cewa fire on the mountain ga wuta nan ta taso za ta cinye ka sai ta kona gidan kaf sai zai ce Allah ya saka da alheri wannan ka faɗa min ban ji ba me fa'idar saboda haka ku rinka natsuwa akan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka ba a kafirta musulmi dan ya aikata wani aiki wanda bai kai ga kafirci ba ko ya yi wata magana wadda bata kai ga kafirci ba hatali a cikin karatun nan namu duk zaka ji tattaunawa dangane da waɗannan matsalolin na imani saboda gaskiyar lamari su suka raba kan al'ummar musulmi tun farko ba a sani ba sai aka koma ana tunanin cewa a'a mas'ala ce akan kaza mas'ala ce akan kaza a'a nan an tumbuko asalin genesis menene asalin ya raba su asalin mas'ala ce ta imani Allah madaukakin sarki ya kiyaye to imam muslim yace wa haddathani abdul malik ibn shu'aib ibn lays ibn sa'd qala haddathani abi an jaddi qala haddathani uqayl ibn khalid قال ابن شهاب قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهب النهب ولم يذكر ذات شرف إمام مسلم يتي مالمينا ميسونا عبد الملك ɗan shu'aibu ɗan laifi ɗan sa'ad wato malamin imamu muslim ne amma jikan imamu laif ibn sa'ad ne abokin imamu malik qala yace haddasani abi babana shu'aibu ɗan laifi ɗan sa'ad ya karantar da ni hadisi an jaddi daga nashi baban kakana kenan laifi ɗan sa'ad qala laifi yace haddasani uqailu haddasani uqailu ibn khalid أقيل أن خالد يا كرنت الدني حديثي قال شيك يتي قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يتي أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بن الحارث بن هشام يا كرنت الدني حديثي عن أبي هريرة daga babban malamin sahabbai Abu Huraira annahu qala Abu Huraira yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la yazni zani sai ya ce waqtassa alhadisa bi mislihi annabi ya ce mai yin zina ba zai zina a lokacin da yake yin ta yana da imani ba sai ya kwararo hadisin kamar irin yadda ka ji wancan hadisin da muka karanta yazkuru ma'a zikirin nuhuba a cikin wannan riwayar ya ambaci hadda magana fizge kun ga wannan ke ƙara tabbatar da magana fizge da ta zo a cikin waccan riwaya da ake jin kamar ra'ayin Abu Huraira ne ba ra'ayin Abu Huraira bane hadisin Annabi ne da Annabi ya ce haka mai fizge dukiyar mutane ba zai fizgi dukiyar mutane a lokacin yana da imani ba walam yadhkur zata sharafin sai dai a cikin tashi riwayar anan ba a ce dukiyar wadda take mai daraja ba mai ɗaukaka ba ambaci wannan kaidin ba قال ابن شهاب الإمام محمد ابن شهاب الزهري سيكي تيوى حدثني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وكرم تدني حديثي وأبو سلمة بن عبد الرحمن دا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا من ظن الله إرادة أمنتم الله سبت أدريشي بمثل حديث أبي بكر هذا irin wannan hadisin na abubakar ɗan abdurrahman ɗan haris to waɗannan malaman biyu ma sun karantar da ni illan nuhuba sai dai magana ambatan fizge ne a cikin tasu riwayar ba a samu ba ina fata an gane muslim yana kwararo maka hadisin ne kowace hanya da irin yadda ya same ta sai sake cewa wa haddathani muhammad ibn mihran az-zahrani قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أقيل زهر يساك سامو أن الحديث دقا مالمين شهداء أكو نفرق سعيد بن المسيب نبي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف na uku abu bakar dan abdurrahman dan harisu dan hisham dukkanin waɗannan malaman tabi'ai ne an abi huraira daga abu huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkanin su sun kar abu huraira shi ko ya karbo daga malamin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi misli hadisi uqayl irin hadisin nan da uqayl ya ruwaito an zuhuri daga ainihin wato zuhuri ina fata an gani عن أبي بكر ابن عبد الرحمن دقى أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة دقى أبي هريرة وذكر النهبة أما أتكيشي كما أولنا رواية يا أم بتمي يا أم بتمي كان بتسجي ولم ولم يقل ذات شرف أما شما أولنا رواية بيتيمي درجة واتو ما لمن حديث سنة دا أماناني يد سكة حديثي هكا سكي كاوشي تقول سكة كوي حديثي لا أولم ما لمي أكو to sai su ba wannan ɗalibi wannan riwaya su ba wannan ɗalibi wannan riwaya to su su imamu bukhari da muslim a lokacin suna ɗaliban ilimi sai Allah madaukakin sarki ya jarabci zuciyarsu da son ilimi idan ka koyi karatun hadisi wurin malam wani sai ka ce mishi ala gafarta malam ko cikin abokanka malamai akwai wanda ya san wannan hadisin da wata hanya ko wata riwaya wadda baka kawo mini ba sai ce eh akwai shi a garin ne sabo sai ɗalibi sai ya tashi daga ƙasar masar sai ya tafi nesoro kamar yanzu ka ce ya tashi daga fatas kuma sai ya tafi sokoto idan ya je daga nan sokoto kuma sai ce akara makallahu wannan hadisi da kuma same shi ta hanyar ku biyu kenan ko akwai wani da zaka haɗa ni da shi shi kuma yana da hadisin sai ce eh akwai wani shi kuma ka tafi yana can ainihin a gombe haka suka yi tafi suna wannan aikin da yanzu gashi muna zaune a cikin wutar lantarki a cikin fanka da air condition wuri mai sanyi muna karantawa wallahi tallahi ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'unahu hatta turau an qad kafa'tuhu ba dan annabi yace addu'a addu'a tana zama matsayin ramuwa ba da sakamako wallahi ba abin da zamu ce mutanen nan ne musu ramuwa ko sakamako sai sa mutanen nan suna buƙatar mu musu addu'a har abada kamar yadda al-imamu al-qahtani ya faɗi a ƙarƙashin nuniya yace billahi qulu kullama anshatum رحم الإله رحم الإله صداك يا قحطاني yace ina roƙon ku don girman Allah duk lokacin da kuka karanta wannan littafin nawa ku ce oh qahtani Allah ya ji kanka addu'a dinnan jama'a wallahi ita ce tsakanin ɗa da mahaifi wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira to addu'a ita ce tsakaninka da malaminka addu'a ita ce tsakaninka da malaman musulunci yasa mu a aqidan mu ta salaf muna iya kuskurantar da malami saboda yayi abin da ba daidai ba ko a fatawar shi amma wannan ba ta sa mu rena shi ba ta sa mu wulakanta shi amma kuma aqidar mu ba za ta sa mu ce kuskure ba kuskure bane za mu ce imamu malik ya yi kuskure in ya tabbata kuskure ne amma wannan kuskuren da ya halattar da mutuncin imam malik a zage shi ko a wulakanta shi ba wajibi ne yana daga cikin alamar ka kai salafi duk wanda yake da'awa salafiya ya ji in har kai salafi ne da gaske na farko yana daga cikin alamar salafiyanci shine kai addu'a ga malamai da suka gabata wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دون ne ka yi addu'a ga malamai da suka gabata malamai da kake tare da su dole ka girmama su ka mutunta su ka kuma kaddara iliminsu sannan kuma ka kau da kai game da duk wata zallat domin su ba mala'iku bane ba annabawa bane ba ma'asumai bane amma fa wannan ba zai sa su yi abin da ba daidai ba kuma kai kokarin gyara abin to abin da mutanen Najeriya galibi a shekarun baya da muka fara da'awa suka gaza fahimta ke saboda a Najeriya san da mu aka haife mu muka taso mun samu malaman ƙasar nau'i biyu ne imma kana goyon bayan malami ɗari bisa ɗari to baka yadda a ce yayi kuskure ba za ka tada hankali in ma kuma kana kin shi ɗari bisa ɗari to baka yadda a ce yayi alheri ba ko misalan zarrati to da muka taso muna da'awa in muka ce wani Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi Allah ya gafarta mishi amma kuskure da yayi kaza ba daidai ba sai a ce ab ya zage shi ya wulakanta shi ya ce ya kuskure fa saboda ba a san wannan da'awar a kasar wannan son ku ba yasa sai a hankali da ake fahimta amma da duk inda kaje zaka fahimci su albani na zage malaman fiqh in ka ce me zage su a ce ya ce imam malik yayi kuskure sai a ce a amma baka ce ya ce Allah ya dan shi ce to ya ce yayi kuskure ko Hausa ce ce mutane karanci ko kuma son zuciya ne muna da yaƙinin wasu Hausa ce ta musu karanci amma ko a lokacin su malamai sun san abin da muke kira zuwa gare shi gaskiya ne amma tsoron da suke shine gaskiya ce da suka danne suka zauna a kanta danne wasu za su bayyana ta to za su yi ta kokarin kar mutane su fahimci ina aka dusa da haka mu a aqidar mu ba ma rena malamai ba ma wulakanta malamai muna ba su girman su da darajar su amma kuma in kuskure ya faru a cikin fatara ma damar mun gano kuskure ne to ba za mu karbe shi akan cewa daidai bane saboda shi malami ne mai daraja kun fahimci wannan jama'a tun da muke wannan ita ce aƙidar mu taɓa canzawa ba ruwa da kai ne baka fahimce mu ba mai ruwa da an ji an rikita kwakwalwarka ne mai ruwa da labarin ne ke zuwar maka yanzu kuma kana ji ne kai tsaye saboda haka jama'a ku kiyaye malaman musulunci kamar yadda al-imam tahawi yake faɗi a cikin aƙidar mu ta aqidatu tahawiyya cewa yake yi malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri mutanen kirki ne ba a ambatan su sai da alheri wannan ita ce aqidar haka kuma abin yake a haka muke tintini a haka muke a yanzu insha Allah kuma a haka zaka same mu har zuwa ranar da numfashin mu zai kau Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan malamai jama'a su muslim su ainihin bukhari yawo suka rinka yi suna aikin tattarowa ina son ka yi tunanin kulfa kuɗin da suka kashe wajen wannan banda wahalar jiki ku je ku saurari muƙaddimar wannan littafi da na yi a inda na rinka bayani akan cewa na daga cikin abin da ke kawo matsalar ilimi shi ne kuɗi suka ce akhilan tanalal ilma illa bi sittati fa umbika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واختبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان سكت بلاك سامي إلمي بس كهات أبو بواشتا ذكاء وحرص sai kana da basira sai kana da kwaɗayin abu wastibarin sai kana da juriya wa bulwatun sai kana da kuɗi wa irshadu ustazu sai ka samu ƙwararren malami yana nuna maka sannan wa tulu zamani sai an samu tsawon rai in malamin ka bai dade ba ya mutu kai baka dade ba ka mutu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaikum kun mutu gaba daya ba karatu karatu ba zai samu ba dan haka in waɗannan abubuwa guda shida suka haɗu to za ka samu karatu amma in ɗaya na ƙasa ko to ba za ka samu karatu ba to mas'alar kuɗi su imamu malik ai su, su imamu bukhari imamu bukhari uban shi ya rasu uwa ya samu tsawayya fa rahmatullahi alaiha min ummin ta tara kuɗi sai ta zuba mishi sai ta ce tafi malamai su koya mishi karatu an fahimta imamu muslim shi kuma mun ji arziki Allah ya mishi tun yana matashi tun yana shekara ashirin da biyu ya zama hamshakin mai kuɗi da haka ya ci gaba da karatu suyuti kuma uba ne yake da shi ɗan kasuwa ya mutu ya bar mishi miliyoyin kuɗi shi kaɗai rak a duniya uwar kuma ta tsale mai kuɗin ya sarrafa kuɗin wajen yada ilimi da neman ilimi amma an ka wurin su suno suno shi kuma fakiri ne yana ji yana gani imamu maliku na da rai a madina amma ya kasa zuwa madina saboda ba shi da kuɗin da za a goya shi a alfadari ko a jaki ko a raƙumi a kai shi madina sai ya lallaɓo daga ƙasar tunisia sai ya taho ƙasar masar sai yana koyon karatu a wurin ibn qasim abdurrahman ana zaune sai abdurrahman ya zo da takarda sai ya ce ga takarda imam mali ya rubuto amsa akan tambayoyin da muka aika mishi su nuna in ya kalli takardar sai ya ce o lahallahu faqar لولا الفقر لاستغنيت بمالك عن ابن القاسم كنت أتردد إلى ابن القاسم في مصر وجوابات مالك تصل إليه yace tun da talauci tun ba dan talauci ba mai zan yi da dan kasimu da maliku can na bada karatu a madina yace ina zaune sai muga takarda dan kasimu ya ce gashi rubutun imam maliku ce o yanzu wannan rubutun maliku ne eh maliku na duniyan nan eh me ya hana ni zuwa rashin kuɗi haka al'amarin yake yanzu da kana da kuɗi da tuni ka gama digirin ka shekara takwas kana digiri baka gama ba malaman ka na jin haushin ka gwamnatin ka na jin haushin ka ministry of education na jin haushin ka kowa na jin haushin ka kana tafiya holland ingila america za ka je gama karatun ka shi kenan sai ka dawo ka zo ka samu aiki a wata babban ma'aikata shi kenan ka rinka ganin class ɗinka kana zuwa kana biya musu ɗan kuɗin da za su yi biredi da gari zo har yanzu ana cin irin wara ɗin nan a makarantar ce in yamma ta da ta ai na fata an gane kana fita waje sai ga shekara uku ka gama digiri ba yajin aiki ba kafi ba wani haramiya babu ba kari over ba su fil over malamin ka ba jin haushinka fata yake kai marmaza ka gama so da haka ga wani ɗan gwagwa ɗan bai kai shekara arba'in ba kammala PhD ya zo ya gina can gwamnati mai university a can abuja ya ga ɗauko malamin shi na london ya sa shi shi ne vice chancellor ka gani yanzu kai ta isa ka gina university malamin kai ganta a duniya kai ma ta isa ka gama gina ta baka mutu ba tunda ba zai bari kai graduate ba zai ce muna nan din za ka gama ina a yaro ba ba ka gama ba ai malamin ka ne fa ka fatan alheri Najeriya kenan Allahu akbar zama kun ji قال وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمنة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم dukkan waɗannan isnadoji imam muslim yana ta kawo su ne don ya nuna maka wannan hadisin nan da ka ji na abu huraira nan tun na farko ko to duk ya ruwaito shi da waɗannan ainihin isnadoji na fata an gane yace wa haddathana muhammad bin rafi haddathana abdul razzaq akhbarana ma'mar an hammam ibn munabbih an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk muslim yana nuna maka cewa waɗannan isnadodin ya ruwaito wancan hadisin da su قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يروي أن حديثي لدى النبي يسي مسلم يتي كل هؤلاء دوة من دكج من فأي بمثل حديث الزهري irin hadisin can da muka ruwaito na baya na zuhuri ko iri ɗaya suka ruwaito ghaira annal ala sai dai ala wa safwan ibn sulaim da ainihin safwan dan sulaim laysa fi hadisihima a cikin nasu hadisin babu inda aka ce yarfa'u nasu ilayhi fiha absarahu a cikin nasu ba a faɗi cewa ya fuski dukiya har mutane na ɗaga ido suna kallon dukiyar ba kun ga magana da nake ishara jiya jama'a yanzu ku dubi sarkakkiyar da imamu muslim ya bi hanyar hadisin wannan hanyar wannan hanyar wannan sai ce amma wani shi bai ruwaito kaza ba wani bai ruwaito kaza ba ba kai zauna ka rubuta wannan fa kuma ya je cin ya ruwaito a ƙasar basra a kufa ya ruwaito ya je iraki ya ruwaito ya tafi madina ya ruwaito duk da ka suke wannan abun fa da ka suke wannan abun to shi yasa ana ce maka baka taɓa ganin malamai ba ba ka wanta tun da yanzu wannan magana da ake faɗi tana da da za ka yi amma ta yi ga shi da kayan rubuta wannan littafin ba ya iya gane wannan ya iya gane wannan ya iya gane wannan ya iya gane wannan to waɗannan su ne malamai amma kai Allah ya taimake ka kana ganin malum ma na'am وفي حديث حمام سيتي أما أتكين حديث حمام وانني حديث حمام وجه رواية ودى مكة جماعة ربط عبد الرزاق سيتي يرفع إليه المؤمنون كن جلفة زبيزو مؤمني سنة أدى أعينهم فيها سنة أدى إبانهم سنة تلم ونن أبن بيكوزا وهو حين ينتهبها مؤمن da zai yiwu a lokacin da yake fuskar wannan dukiya ya zama mu'mini ba wa zaba sai shi hammamu a cikin hadisi shi kara da cewa wala ya gullu ahadukum hina ya gullu daga cikin ku babu wanda zai saci dukiyar ganima ko dukiyar gwamnati a lokacin da yake satarta wa huwa mu'minun a halin yana da imani sai a ya ce fa iyyakum wa iyyakum fa iyyakum iyyakum ina gargadin ku ina gargadin ku ina jan kunnan ku ina jan kunnan ku abin da yake cewa kar ka sake kai zina don lokacin da kake yin ta imani ya fita daga gare ka kar ka sake kai sata don lokacin da kake imani ya fita daga gare ka kar ka sake ka fiji dukiyar mutane don lokacin da kake imani ya fita daga gare ka sai yake cewa ina gargadin ku ina gargadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam قال وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابو هريرة يتي للي النبي اراد ان ينكف الله استبقى ذريش ياتي آه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي كفنا تي أسنديك زنا bazai ya zan yana da imani a lokacin ba kamar yadda mai sata a lokacin da yake sata baya yiwuwa kuma yana sata yana da imani haka mai shan giya ba zai sha giya lokacin da yake shan tozon yana da imani ba sai manzon Allah ya ce wa taubatu ma'arudatun ba'adu amma fa tuba to a bar babu dama ce a bayan zina a bar babu dama ce a bayan fata a bar babu dama ce a bayan mutum ya ainihin shagiya abin da wannan hadisi yake nuna maka shi ne bayan duk da aka gama bayyana matsanancin yadda laifin yake sai ake nuna maka amma akwai kofar tuba to kaga wannan hadisi da yake faɗi akwai kofar tuba to yadda mu ahadu sunna muke gudanar da irin waɗannan nasoshi shi ne ana tsoratar da kai karkayi amma in shaitan ya galaba a kanka to ana ce maka babu laifi ga hanyar tuba to kofar tuban nan ba a buɗe maka ita ba ce kuma dan ka ji gobe ka saki ku kiyaye ba ana nuna maka rahama Allah tana nan to amma kuma kakka dogara da rahama Allah ta yi shigartaka don ba ka dogara kana katan guda na omo a gidanka ko sabulu duk inda ka ga kwatanni ka yi sunu ka fada ciki wacce goma ka ce katan goma kake da shi sabulu ba ka yi haka ma damar kai haka fa sai a ce ba ka da tabbatu haka duk wanda ya dogara cewa ai Allah rahama ne sun ka bari ya ta saƙon Allah za a kai lokacin da yake kuma ya kusatar da ubangiji fushin da ubangiji ba zai saurare shi saboda haka ku kiyaye nassoshi yadda malaman ahlus sunna suka ɗauke su akwai nassoshi na tsoratarwa akwai nassoshi na faɗaukarwa shi yasa ka ga manyan malaman da tun da tafai shekaru suke rubuta littafai a tarhib wa tarhib a kwaɗaitar da kai game da ayyukan alheri a tsoratar da kai game da ayyukan banza a nuna maka kar ka yi ayyukan banza to amma kuma in kai sai a ce kakka ɗebe tsammani daga rahama Allah ka zo ka tuba amma in ka tuba kuma ka koma to haka malaman mu na ahlus sunna suka gwagwarmaya tsakanin waɗancan hawarijawa waɗancan mu'tazilawa kullum ana kokarin saiti akan abu dan haka ita da awar mu ta sunna da'awa ce wadda take moderated da'awa mu ba masu tsanantawa ba ne a kan sai mun kafirta wa tsuwa na ya shiga wuta amma kuma ba masu sassauci ba ne a kan je ka kai duk shigartakar da za ka yi ba komai tun da kai musulmi ne asalin abu da ba a fahimta game da da'awar mu ke don haka wata rakun wani ya mun ɗauki zafi sai ce a rufa ɗan zafi wata ran ya mun sassauci sai ɗauka haka muke a abu da'awar mu ana takawa ne kuma ana ɗagawa ana taunawa ana hurawa inda za a yi zafi sai a yi inda kuma za a sassauta sai a sassauta don haka da'awar mu da'awa ce wadda take tsakatsaki tsakanin zakewa da gazawa yasa sai ka ji khawarij muna kiran su wawaye sannan murji'a kuma muna kiran su dolaye ina fata ku gani Allah madaukakin sauke taimaka na'am نعم نعم نعم نعم نعم نعم wannan ita ce tabar da malamai suka faɗa da aka ce tuba kofarta a buɗe take to amma wancan laifi da kai na zina ko zama da matar wani ne wancan laifi da kai na fata ai dukiyar wani ce waccan kwace da kai jakar wani kafin ke ko hansa ko wani ko makamancin haka zai yi ruwan sai ka je kai istighfari Allah ya fi maka kai tsaye na'am zai iya yiwa don Allah yana da iko akan komai amma Allah madaukakin sarki ya sanya ka'ida bangare da haƙoƙin bayi wancan mai mata ba ka je ka roƙi gafara shi da tunanin da za ka yi ne zai biyo baya abin duk da zai biyo baya a nan duniya yana da sauƙi fiye da yadda zai biyo baya a lahira wancan mai dukiya za ka je ka roƙi gafara shi kamar mai da dukiyar in kana da ita za ka tunanin in ne haka to in ya fushi ta kai daga wurin hukuma fa in ya fushi ya ce bai yadda gafa dama ni ne nake satar kaza duk sai ka ɗauka tana daga cikin bakar kaddarar da ta hau amma ita ta fi sauƙi fiye da ka ce to tsoron mai zai biyo baya bari ka ja baki kai shi akwai malaman da suke fatawa akan haka amma ingantacciyar fatawa ita ce ka je ka roki Allah madaukakin sarki za ka dama sannan ka nemi wannan mai haƙƙi da ya fi maka karanta babin tuba a cikin littafin riyadu salihina قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه أبو هريرة أيضا تولى حديثي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال cewar annabi ya ce لا يزني الزاني لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة هو تفسير حديث شعبة وانت مكا ايدهم كرنتو شعبايا الله مرة تنسى مكا gaskiyar lamari kamar da ne mana ishara jama'a wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai na farko tuntun suka tattauna a kai kuma yana ɗaya daga cikin hadisan da aka fara raba fage na aƙidoji wane bayyana cewa ahlus sunna ne wane bayyana cewa khawariji ne wane bayyana kaza saboda gwargwadon irin yadda suka hukunta waɗannan mutanen waɗannan matsaloli matsaloli ne masu tsawo amma zan yi amfani da yan takaitattun lokuta kaɗan su takaita musu bayan da muka karanta mas'ala ta ɗaya da ta biyu da ta uku karatun da ya gabata malam sai ce arrabi a na jinkirtar da ta kuɗin da yake fi zikira a kawabi ahlul ilmi fi ta'awuli haka menene malamai suka ce dangane da wannan hadisi malamai sun yi maganganu masu yawa dangane da ainihin wannan hadisi ba ku mamaki akwai malaman da da kansu ya buga game da hadisi da suka ce ta yi inganta ba kawai don su kuta su zauna kansa kamar wata aya ce irin ta irin wannan hadisi a cikin alkur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa azzanu la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik فجيت كرمت الإمام الشنقيطي أكتب تفسير أضواء البيان في إله القرآن بالقرآن yace wasu malamai da suka zo sai suka ce to abin da ake nufi mazinaci kada ya auri wadda take ba mazinaci a mace sai dai zai samu kirki don haka doka ce kada ya aura kenan ko in kun san shi mazinaci ne kar ku ba shi a wasu sai suka ce a ba ma'anarta ba kenan sai suka ce domin ba za a a iya tabbatar da cewa shi mazinaci ne in ba ya zo ya faɗa ba ko kuma ba an kama shi da shaidu hudu ba to sai suka ce to tun da haka ne eh to azzani almajlut mazinacin da aka yi wa bulala kar ku ba shi dan mazinaci ne sai waɗancan suka ce kuma aka mai bulala laifin ya kauda bakan shi don haka ba mazinaci ba ne sai su suka ce to labari ne ana cewa mazinaci baya aure sai mazinaciya sai suka ce to me ma'anarta sai suka ce ma'anarta shine duk sanda tabbatar da wata mazinaciya ce to in ka ga wani ya aure ta ko baka san zina akan shi baka ce shi ma mazinaci ne kawai duk sanda ka ga wani mazinaci ya auri wata ko baka santa da zina baka ce mazinaciya ce kawai sai kuma sai suka ce a ai kuma wannan kazafi ne to wasu da wannan fassara ta yi musu yawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai suka ce wannan aya tana daga cikin ayatun mutashabihat ayoyin da ba wanda ya san ma'anarta sai Allah dan haka duk malamin da ya zo fassara ta to in aka jawo ta kawai ya wuce kada ya ce komai kun san kana sauraron tafsirin kanawa za ka rinka jin wannan watan azumi ka rinka saurare ba sai yan kungiyar ka ba kawai shi yasa baka da karatu kai yan kungiyar ka kawai kake saurare ka saurari kowa zaka ji an jawo aya wa wajadaka ballan fahada shi abin da ya sani ballan ce to ya ji Allah ya ce wawaje naka ballan to sai fassara yana ga in ya fassara to Allah ya same ka batacce sai ga kai in ce annabi batacce sai ce ban faɗa ba a da ba zan faɗa ba a yanzu wuce ta gaba sai a jawo ta gaba kenan ko kun fahimta to wasu sai suka ce to in aka jawo maka irin wannan ayar kawai kai ma ka ce baka faɗa ba kuma ba za ka faɗa ba a wuce amma gaskiyar lamari ita waccan aya tana tsawa ne akan duk mutumin da aka yi shaidar zina akan shi doka a ɗauki ya a bashi wadda aka san cewa ta gari ce wannan shi ne ma'anarta haka wannan hadisin abin da yake cewa mai zina a lokacin da yake zina to to a lokacin nan ba shi da imani to me ake nufi da rashin imanin shine kore kamala ta imanin to sai da malam ya ci kusan shafi talatin wallahi yana sharhin wannan don a fitar da wannan matsalar ƙarshe duk da ya gama waɗannan maganganun ya ɗibo maganganun manyan malamai irin su ibnu taimiyya kat sai ya ce to daga ƙarshe dai ingantacciyar magana dangane da wannan hadisi ita ce cewa gaskiyar lamari ana kore cikar imani ne bari ka ji wa khulasatuhu fil manhiyi annal manhiya annal manfi annal manfiya huwa kamalul iman yace a takaice ne duk a gama wasu maganganu malamai zan zo dan dan mana su kuji ce abin da ake korewa shine cikar imanin la aslal iman ba wai asalin imanin ake cewa bai da imani ya kafirta ba dan haka fa murtakibu hadhihi al-kaba'ir min az-zina was-sariqa wan-nahab wa nahwiha mu'minun naqisul iman mutumin da ya zina ko ya sata ko ya shagiya ko ya kwace mumini ne amma mai nakasashen imani wa huwa hasilun ma taqaddama wa huwa hasilu ma taqaddama an habril umma wa bahriha radiyallahu anhu yace wannan ita ce fassara da babban malami ibnu abbas shi ma yayi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi wa ilayhi al-marji' wal ma'ab bayan da ya gama tattauna maganganu bari ka ji kaɗan daga cikin maganganu نووي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي mutum ba zai aikata waɗannan saɓanni ba wa huwa kamilul iman yana da cikakken imani sai ce haza min al-alfazi allati tutlaqu ala nafi shay'i wal muradu bihi nafi kamalihi waɗannan lafuza suna daga cikin lafuzan da ake faɗin su kai tsaye amma ana nufin an kore cikakken wannan abu ne kama yuqalu kamar yadda zaka ji ana cewa la ilma illa ma nafa babu wani ilimi sai ilimin da ya amfanar shin haka abin yake a hakika a'a akwai wani ilimin wanda bai amfanar ba amma shi ma ilimi ne amma nan da aka ce ba wani ilimi sai wanda ya amfanar hakika ne ana cewa babu ilimi mai albarka sai wanda ya amfanar to nan da aka ce ba imani ana nufin babu cikakken imani ga wanda ya aikata wannan abu sai ya ce kamar yadda ake cewa la mala illal ibila ba wata dukiya sai raƙumi to raƙumi ne kaɗai dukiya a'a balarabe in ya faɗi wannan yana nufin babu wata dukiya wadda take mai albarka mai kaza sai ainihin raƙuma wala aisha illa aishul akhira babu wata rayuwa sai rayuwa ta lahira amma yanzu nan me muke yi rayuwa to an ce ba wata rayuwa sai ta lahira wato ba wata dimantacciyar rayuwa sai ta lahira saboda haka kaga ashe irin wannan in ya zo to za a iya ainihin fassara shi da gwargwadon yadda yanayi ya kama ina fata an gane sai ya ce wa inna ma ta'awwalnahu to bari ku ji karka ɗauka kawai san rai ne yasa malamai suka yi wannan fassara sai ya ce abin da yasa muka yi wa hadisin wannan fassarar li hadisi abi zarr radiyallahu anhu marfu'a saboda wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi abu zarr ne suna zaune da manzon Allah sai manzon Allah ya ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata sai ya shiga aljanna sai abu zarr ya ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata manzo Allah ya ce wa in zina wa in sarak ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna Abu Zarr ya ce ya Rasulullah wa in zina wa in sarak ko ya yi zina ya yi sata annabi ya ce wa in zina wa in sarak sai Abu Zarr ya sake cewa ya Rasulullah wa in zina wa in sarak ko ya yi zina ko ya yi sata sai manzo Allah ya ce wa in zina wa in sarak ala raghmi ansi Abi Zarr abu zar ko ba ka so sai ya shiga aljanna to yanzu kaga kenan wannan hadisin na abu zar kenan bai ba da damar ka kafirta wancan da ya zina ko ya sata ko ya shagiya ba to yanzu wannan hadisi ya zo ne don ya bayyana falalan la ilaha illallah to amma kai kuma ba a so ka ƙi fahimtar abin da hadisin yake karantarwa ka je ka yi violating ma'anar shi ka ɗauka cewa tun da dai an ce na faɗi la ilaha illallah ko ne zina ko ne sata ko ma ne na yi sai na shiga aljanna shikenan bari in faɗi la ilaha illallah in ya so kuma in yi ta yin sufa ina alkafira ina aikata abin da na so sai a ce to kai kuma ka yi wa hadisin gurguwar fassara shi hadisin ya zo ne dan ya bayyana me dan ya bayyana falalan la ilaha illallah kamar mahaifinku sai ce kun ga wannan ɗaki guda na tara shi da suturu da kuma ainihin duk wasu abubuwa da kuke bukata don haka duk wanda larura ta same shi ya zo sai kai kuma ka ɗauka a bandir na shadda guda dubu babanmu ya siyo katan ɗin omo dubu saboda mu eh shikenan kawai sai ka je ka yayya ga rigarka ka dawo sai ka ce sai ce ya aka sai ka ce a to tun da ka ce ka siya dan mu shine kawai yanzu ka yi wa fahimtar da yake so ka yi da yawancin mutane mun karanto a baya in suka ji hadisai na falala sai su karya ma'anarsu sai mutum ya je ya tashe gantaka kamar yadda na faɗi jama'a ni na yi karatun tsoro a Kano na yi zama a Kano na san abubuwa da yawa a Kano waɗanda suke faruwa na irin waɗannan abubuwan wasu abubuwan na faɗi a nan ƙasar zazzau me ba kai ba zazzagi ba ka taɓa gari ba a Kano za ka samu mutum yana da awar shi jika manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi sharifi ne sai zo ya samu mahauci ya gasa tsire ya soka sai zo ya zazzara ya zazzara sai fusga sai ya ci sai ya watsar da tsinken sai ya gaba in ka ce wa mahaucin ya sai ya ce a kai baka sharifi ne ka san shi ne sai ce a sharifi ne ai to yanzu jika manzon Allah sai ka ci kayan mutane baka biya ba da haka kakanka yake yaya al'amari zai kai ko kun fahimta jama'a to kun ga irin gwagwarmayar da muke kenan mutane su fahimta to in aka samu wasu 'yan ta'adda sai su dankara kaulasa don haka samu wani sakare kuma sai ya ga to ai ba komai shine na faɗa muku mun je taro an kira taro na malamai a hukuma alhazai ta jihar Kaduna sai wani ya buɗe baki cikin shugabannin hukuma alhazai yace malamai ku rinka wa mutane wa'azi yace bara mun je aikin hajji wani alhaji an isa Madina ana isa Madina da aka tinkari masallacin Annabi sai ya faɗi aka ce lafiya alhaji yace shi jikin shi ya mutu saboda me yace saboda shauƙin manzon Allah kaunar manzon Allah ta sa jikin shi ya mutu to tashi mu ƙarasa mana ka shiga yace ai ba zai iya ba yace yayi larab in aka daga shi sai zube to yaya kenan aka zo sallah yace shi ba zai iya ba ai kuma jikin shi ya mutu saboda shauƙi akai akai ka tashi yaki haka aka zauna aka gama mu zaman Madina baya sallah baya wani abu aka tafi Makka jikin shi ya mutu sai ya ce malamai haka daidai ne sai suka yi shiru sai nace ba daidai bane sai wani sai ya harare ni sai ya kauda kai eh ashe ya kulle zai rama an anjima sai da aka yi taro ya taro sai can ya ce amma jama'a saboda Allah saboda kaunar manzon Allah mutum ya kasa yin sallah da aikin haji a ce kuma bai yi daidai ba na ce kwarai da gaske bai daidai ba sai sake kullewa a haba magana a bakin mu ta sayarwa to ka duba ƙaunar da kake wa manzon Allah har ta hana ka yin sallah sai a ce ba komai to akwai wani khawariji sai ce kafiri ne to khawariji sai ce kafiri ne to shi kuma wancan murji'i fa sai ce ai ba komai ai ƙaunar manzon ai ba komai ba ayyo wai kawo sallar manzo Allah ta ba komai to mu salafiyuna sai mu ce a'a sai mu balance mu ce kai da kace kafiri ne ba kafiri bane kai kuma da kace ba komai ƙarya kake yi to shi yasa sai ku ga mu mun yi bakin jini a fuka-fukai biyu khawarij na zagin mu murji'a suna zagin mu muna kokarin ai balancing ne khawarijawa su kawai abin da suka sani wani ya kafirta to a kashe shi su kuma murji'a duk shegantakar da zaka yi sai a ce to ai kaza ne tunda yayi kaza ba komai mu ko sai mu ce a'a saboda haka da'awar mu take buƙatar sai ka nasu sai ka haɗo nasoshi zaka iya fassara ta amma in ka rike nasi ɗaya to zaka zama khawariji kai ma ko ka zama murji yanzu wannan hadisin na Abu Zarri abin da yake nunawa a zahiri zina da shan giya ba komai matuƙar kayi faɗi la ilaha illallah sai ka shiga aljanna amma ba haka hadisi yake nufi ba yana so ya nuna maka falalan la ilaha illallah ne an fahimta amma wajen ya buga maka misalin sai maka misalin ko da ka taɓa yin waɗannan laifukan sai ka shiga aljanna saboda la ilaha illallah tana da falala a daidai lokacin da wancan hadisin kuma yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min shi kuma khawariji sai rike hadisin sai ya ce to duk wanda ya zina ya zama kafiri wannan kuma sai ya ce ko kai ba komai zaka shiga aljanna sai sa kuwa ga muka yi ta samun abubuwa iri-iri a ƙasar nan tamu mutane sai suka yi ta dogara da irin nassoshin da suka rike kowa ya ta yin barna da gwargwadon wadda ya ta yi Allah ya sa kun fahimta hawarijawa sun yi barna a Najeriya tsawon shekaru murji'awa kuma sun yi barna a Najeriya tsawon shekaru amma ta iya yiwa kai baka taba jin an kira su da wannan sunan ba me yasa saboda babu masu bincike game da almilal wan nihalu a ƙasar amma akwai masu bincike da wata akida ta bullo zaka ji ya ce kaza ne ai sai a ce a ai su ba su ce su kaza bane a'a duk wata da'awa da za a kirkiro da ita ko mece ce an taba yin irinta a baya kawai yanzu wani ya tashi ne yana raya ta saboda haka muke cewa kullum duk abin da ya faru ku je su malaman musulunci sun san kan abin in kuwa ba su sani ba to ba malamai ba ne in kuwa suka sani suka ki bayyanawa to kuma wannan sun ɗauko wata harka ne amma sun san kan yadda al'amuran suke in aka ce masu aƙida kaza alagafa ta malam an taɓa yin su a musulunci zai ce kwarai da gaske zai kawo muku fes zai ce akwai su don haka duk wannan gwagwarmaya aƙida da kake ji ake da fama da ita a Najeriya ko an taɓa yin irin su shekaru dubu da ta wuce Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam qala to sai gashi sai ke cewa wa hadithu ubada ابن صامر رضي الله عنه الصحيح المشهور أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا وفي آخره ga wani hadisin wanda shi ma zaka gane yana daga cikin hadisan da zaka rage karfin fahimtar wancan da zaka ce lallai ya kafirta dan yayi wannan laifin sai dai ka ce a bai da cikakken imani annabi yayi wa sahabbai mubaya'a wato suka karbi mubaya'a wurin annabi suka gaisa da shi suka yi mishi cappa suka yadda shi jagoran su ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu sharaɗin banda zina banda sata a ƙarshe sai ya ce wa man fa'ala shay'an min zalika wanda ya aikata wani abu daga cikin zina ko sata fa uqiba bihi fid dunya aka yi mishi uquba a nan duniya idan kai sata a nan duniya aka yanke hannunka ko kai zina aka yi maka bulala ko aka kashe ka fa huwa kafaratul lahu ita ce kafara gare shi wa man lam yu'aqab wanda ko ba a yi mishi uquba ba fa fa ilallah al'amarin shi na ga Allah in sha'a afa anhu in Allah ya so ya fi mai ya fi mai wa in sha'a azabahu in Allah ya so ya mai azaba ya mai azaba to kaji abin da annabi ya faɗi a wannan hadisin yanzu ka ɗauki wancan hadisin shi kaɗai ka hukunta shi da cewa ya kafirta shi yasa muke cewa aljam'u bainan nusus yana daga cikin da'abul ulama malamai in dai malamai ne to suna haɗo nasoshi ne nan da nan sai su haɗa sai su fitar da fassara guda ɗaya amma ‘yan ta kife kowanne yana riƙe nasi guda ɗaya ne ya je fatawa da shi hakika malamai sun ce ma wannan na daga cikin siffa ta ‘yan bid'a malaman sunna suna ɗaukar nasoshi ne sai su haɗa su da junansu sai su fassara su sai fassara ɗaya ta fita ina fata an gane to shine sai malam yake cewa fa hadha ma a kaulihi wannan maganar ta hadisi sai ka haɗa ta da magana Allah azza wa jalla da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara in aka yi mishi shirka amma laifin da bai kai shirka ba yana gafarta shi ga wanda ya so to me zaka fahimta ga wanda ya so zina bata kai shirka ba sata shan giya kwace ba su kai shirka ba idan Allah ya so ya gafarta mai gafarta mai kai kuma ka ce kafiri ne dan wuta fa jama'a kuna fahimta da kyau sai malam yake cewa wa ma ijma'i ahli sunna tare da cewa malaman ahli sunna sun haɗu ala anna murtakibil kaba'iri akan cewa wanda ya manyan zunubai la yukaffaru illa bi shirk ba a kafirta shi sai da shirka wallahi bari ka ji ko shirka ko suna cewa kafin a kafirta musulmin da ya yi ta sai an dubi na farko tukuna ya san shirka ce domin wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ba za ka ce kafiri ne ko mushriki ba sai an duba shin ya san abin da yayi ya san implication ya san ma'anar abin da yayi an ba haka ba sai ibn Umar duk imanin shi da kake ji wata ran suna tafe da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ji Umar yana cewa na rantse da kabarin ubana mece ce wannan shirka ce in akwai wani khawariji sai ya zinduma mishi takobi haka suke fa lokacin da khawarija suka bayyana haka suka rinka kashe sahabi da sahabi yayi wani abu wanda su fa ba su zauna da annabi ba su khawarij ba khawarij daya daga cikin khawarijawa dinnan waɗannan da ake magana waɗanda suka yi fama da su a zamanin sahabbai ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ga annabi in ya aikata abu sai ka ji wani ya zindima mai zagi ya kafirta shi sai daba mishi makami sai ce ya kafirta dan haka bari ya kashe shi wai kuma in ya kashe shi yayi tawassuli da yayi wa Allah aikin alheri Allah ya bashi aljanna kaje karanta sayru alamin nubala wanda ya kashe sayyidina Ali da ya kashe sayyidina Ali sujuda yi yana murna yana roƙon Allah ya yafe mai zunubi dan ya kashe wani babban kafiri ba ku san hawarijawa ba ne shi yasa ba kuka kasa fahimtar contemporary Najeriya a yau ku je ku karanta tarihinsu sahabbai suka rinka kashewa bayan Allah da malaman sunna kuma wai suna ganin wannan kurba suke sadaka suke wa Allah sun yi wa Allah layya ne da wani kafiri kuma sahabi ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka gashi sai malam yake cewa kaga yanzu ire-iren waɗannan gashi aha magana da nake ita ce me magana akan ba a kafirta shi sai in ya san ma'anar abin da ya aikata ya musulunta jiya ya musulunta jiya a yau sai ya zo yana musulunci sai ya aikata wani abu da ya saba yi a kafirci za ka kafirta shi ba za ka kafirta shi ba ga manzon Allah bai kafirta Umar ba sai manzon Allah kawai ya ce mishi ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah din ba wai ta ya kafirta ba ce dawo ya musulunta a'a malamai suka ce zikiri ne na istighfarin wannan laifin ita ce kafara manzon Allah ya ce la tahlifu bi abaiku man halafa bi abihi falyakul la ilaha illallah kar ku rantse da ubanninku wanda duk ya manta tunda an saba haka kai ma bahaushe ka saba da rantsuwa da kwaran kwatsa in ka ce na rantse da tannatsa sai a ce a'a baba ka ce la ilaha illallah kai istighfari to na kafirta ne sai a ce a'a haka ne shari'a take so duk abin da ka rantse da shi wanda ba Allah ba to kaffara shi shine kai la ilaha illallah shikenan so amma khawarij su fa ba sa duban waɗannan abubuwan ka saba abin da suka sani eh shikenan sai su ce kawai ka kafirta shi yasa wallahi duk inda zamani yake yana maimaita kanshi ne kamar yadda Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau wata ɗaya da ya wuce sun rabe biyu har sun saki wani sabon kaset na CD su waɗannan sababbin suna cewa waccan tafiyar ta yi zafi ba a duba da nasoshi kawai aka rike nasi guda ɗaya sai a kafirta mutum kuma sai a kashe shi suka yi ta kawo misalin kashe-kashen da bayan sun gama kashe na waje daga cikin su wani ya kuskure sai a ce ya kafirta sai a ce a bi shi a kashe ina so zan zo zan yi muku lacca akan wannan abu zan zo da sidin nan amma ka je ka same shi yana nan akan intanet daga www.desertherald desertherald.com kamfanin jaridar desert herald sun sanya wannan abin kaf sun sanya da larabci sun sanya da turanci sun sanya da hausa da murya da hotunan waɗannan ɗin su ma kuma sun kafa tasu sabuwa sun ce waccan tana kashe ‘yan uwa da fatawar imami kawai ba tare da an dubi na soshi ba ka je ka duba ta'alikin da ne na ce oho kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ya gyara zama ya zaman shi ana ta nemo tsani da ‘yan kwana-kwana ya ce, Oho, kanku ake ji, shi yana nan ya samu wurin zama yana ta wankan tsarki. Allah ya kyauta. To, kun ji wannan jama'a. Malam ya ce, tare da malaman ahalis sunna sun haɗu akan cewa wanda ya aikata zunubi ba a kafirta shi sai shirka. Ya na ila ta'awili alhadis, ta'awilil hadisi wa naza'irihi. To, wannan nassoshin hadisai da aya da wannan ijma'i ko shi ya tursa samu dole sai mun yi tawilin wannan hadisi daga kawar da shi daga zahirin shi da yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min to sai an karkatar da wannan ma'anar ba za a ɗauki wannan ma'anar ta cewa ba shi da imani gaba ɗaya don haka ya zama kafiri ba wa huwa ta'wilu zahirin sa'id fil lugha musta'malun fiha kafiran yace akwai irin wannan dewa hatta a harshen larabci qala wa ta'awwalahu ba'd al ulama wasu malaman ko sai suka fassara shi ala man fa'ala mustahillan ma ilmihi bi tahrimihi wasu suka ce abin da ake nufi shine wanda yayi zina ko sata yana ganin cewa halal ce a halin ya san haram ce sai ya halatta to yanzu kun ga za a kafirta shi ne ba don aikata zinar ba don halatta ta ya sha giya sai ya watsake wani me yasa ka sha giya bayan ka san cewa haramun ce sai ce giyar eh ha giya ya halal ce ce mishi giya halal ce kuna da yakinin ya san cewa to amma sai ku dawo ku duba tukuna ya watsake sai kun tabbatar da haka ya watsake dan a tsari na musulunci idan mutum ya sha giya hatta bulala ba a yi mai sai ya watsake saboda in kuka yi mai bulala bai watsake ba bai san abin da kuka yi mai ba mai yiwa in ya watsake zai ce mafarki yayi ku kiyaye wannan da kyau giya wani limami ya sha zamanin su sayyidina Usman ya wuce musu limanci sallah asuba ya raka'a hudu da ya sallama sai ya ce ya kun ƙara muku ne sai sai na usman ya ce ai tun farko ma a cikin ƙari ake Allah ya kyauta wa qala al-hasan al-basri wa muhammad ibn jarir al-tabari ma'anahu yunzaw anhu ism al-madh alladhi samma Allah bihi awliya'ahu wasu manyan malamai su muhammad ibn jarir al-tabari da su al-imam al-hasan al-basri su kuwa cewa suka yi duk wani suna na yabo da Allah yake kiran waliyan shi to ka a kira shi da su an gane fala yuqalu fi haqqihi mu'min suka ce abinda hadisi yake cewa kar a kira shi mu'mini wa yastahiqqu isma dham sunan da ba a rinka kiran shi da shi sunan zargi fa yuqalu sai kawai a ce sariq duk inda matsala ta faru sai a ce barawan nan ka a ce musulmi ka a ce kafiri sai a ce barawan nan an fahimta zalim fajir fasik mazinacin nan fajirin nan fasikin nan shi kuma wannan malamin fassarar da suka yi kenan wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yunzaw anhu nurul iman ibn abbas yace hasken imani ake cire mishi wa fihi hadithun marfu'un har ma da akwai hadisi wanda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka hasken imani kwarjinin imani darajar imani wannan magana tana daga cikin maganar da na karanto mana a ƙarshen bahasin nan yake cewa ibnu abbas a kanta yake ita ce sai ya zama ga kunan musulmi kuke sata kuke shan giya kuke kaza kuke kaza sai zama hasken imani da kwarjinin imani ba ku da shi don haka ba wanda yake tsoron ku ba wanda yake ganin ku da darajar da ake ganin muminai da ita ina fata an gane wa anil muhallab الإمام المحلب كتشي واي تنزع منه بصيرته في طاعة الله بصيرة شي haske da baiwa da Allah ya mai na bautar Allah sai a cire sai zama ba shi da basira wajen bautar Allah ya zama wani tukushari wa ani zuhuri zuhuri ko cewa ya annahu min al mushkal wannan hadisi yana daga cikin hadisai masu rigima masu wahala allazi nu'minu bihi waɗanda yake suna da wahala a fahimta sai dai a yi imani da su wani mirruhu kama ja'a mu tafi da hadisin kamar yadda ya zo wala na ta'arradu li ta'awilihi ba za mu yi kokarin fassara shi ba qala sai nawu yace wa hadhihi al aqwal muhtamila waɗannan maganganu da malamai suka yi dukkan su za su iya zama daidai wa sahihu ma qaddamnahu amma maganar da tafi ita ce wadda muka gabatar to jama'a haka malaman suka yi ta kawo maganganu akan mecece gaskiyar ma'anar wannan hadisi ƙarshe dai abin da muka faɗi ɗin nan shi ne gaskiya hadisin abin da yake tabbatarwa shi ne yin waɗannan abubuwan fasikanci ne ba kafirci ba kuma ba a kafirta mai aikata su amma hadisin yana nuna cewa aikata waɗannan abubuwan ko to yana rage imani amma kaka kafirta mai aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu bayani khisalil munafiki babin da ke bayani akan siffofin munafiki munafinci nau'i biyu ne jama'a munafinci nau'i biyu ne akwai munafinci na aƙida shine kai ba musulmi bane sai ka shigo cikin musulunci ka faɗi kalmar shahada kana sallah da azumi da zakka da hajji amma fa kai ba musulmi bane ka shigo ciki ne dan ɗayan abu kamar haka ko dai dan ka zauna lafiya da musulmi an fahimci wannan don haka kai ba ka shigo ba ne don kai musulunci kuma ba ka shigo ba ne don ka cutar da musulmi amma kana so ka zauna lafiya da su duk wani promotion in ya zo a office duk wani daraja da ta zo a baka to irin wannan ana kiran shi munafiki to kafiri ne amma a zahirin shi fa ya bayyana musulunci idan kun sani to za ku iya tona asirin shi idan ba ku sani ba da zato ba za ku iya faɗin magana ba ku kiyaye wannan na ɗaya kenan na biyu akwai wanda yake shiga musulunci ya faɗi kalmar shahada ya yi sallah da azumi da zakka da hajji da komai amma shi ba ya shigo danye musulunci ba ne ya shigo danye wa musulunci makirci ne waɗannan su ne irin waɗanda suka bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga sunan suna sallah suna da rawani suna da gemu suna komai da ake yi amma waɗannan mutanen sun shigo ne don su yi wa musulunci makirci don haka sun yi wa musuluncin shi kanshi makirci sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makirci sun yi wa matan manzon Allah makirci sun yi wa matan musulmi sun yi wa ƙur'ani sun yi wa sadaka da musulmi suke duk abin da musulmi suke aikatawa sai sun soki abin don dama su sun shigo ne don su rusa musulunci wannan shi ake kira annifaq al-i'tiqadi munafinci na zuci to duk mai wannan kafiri ne amma tun da ya shigo cikin ku da kalmar shahada yana sallah yana azumi yana zakka yana faɗin kalmar shahada to ba ku da hujjar da za ku kafirta shi sai in ya bayyana amma a wurin Allah shi Allah masanin gaibu ya san kafiri ne dan ya san ba da gaske yake ba ina fata an gane din kamar ya tashi tukuna Allah ya san ba da gaske yake ba na biyu idan ya shigo musulunci da nufin ya jaraba musulunci akwai irinsu bari ya ga yaya musuluncin yake idan musuluncin nan akwai biyan bukata ya yi idan musuluncin nan babu biyan bukata ya koma wannan ma munafiki ne wato kafiri ne a zuci amma in bai bayyana muku ba ba za ku kafirta shi ba za ku mu'amalance shi mu'amala ta musulmi amma in ya bayyana gare ku za ku tona asirin shi amma da zai mutu a haka da sallah da azumi da duk abin da za ku yi mishi da addu'a ko ba za ta amfanar da shi ba saboda asali ya shigo musulunci ne domin me domin ya ga musulunci in akwai daraja in akwai mukami in akwai samun kuɗi in akwai samun aure in akwai samun jali ya ci gaba in babu fa zai bari don ya tabbata haka ne jama'a wannan mutumin ba musulmi ba ne amma shi kun ga manufar shi ta shiga musulunci ba irin waccan ba ce ba ya shiga musulunci ba ne don ya zauna lafiya da musulmi ba ya shiga musulunci ba ne don yawa musulunci makirci ya shiga ne don wata fa'ida ta kanshi muna da irin wannan da yawa a Najeriya yana cikin addinin musulunci da zaran al'amura sun canza shi kenan sai kaga ya bayyana cewa shi gaskiya dama fa shi ba musulmi bane ya aka kai ba musulmi bane sai ce shi ba musulmi bane gaskiya yaya sunanka kaza yaya muke sallah da kai a ofis sai ce shi gaskiya dama fa ba musulmi bane kawai da yana yi ne kawai an fahimci wannan da kyau jama'a daga cikinsu akwai Obasanjo Obasanjo naku Obasanjo jama'a za ka yi mamakin wasu abubuwa waɗanda in na baka labarin yana yin su misali tun da Obasanjo yake yana yin azumin Ramadan kuma idan gidan shi lokacin Ramadan yayi lokacin limamai da malamai da alfofi suke taruwa a sha ruwa a yi addu'a kowa ya watse amma shi iyakarta kenan amma a wannan lokacin hatta naman alade ba a ci a gidan shi ko kun fahimci wannan da kyau to akwai ire-iren waɗannan to yanzu kasantuwar yana yin haka ko bata sa ran da ya kwanta ya mutu kace to ai musulmi bane a kafiri ne tunda shi nashi ya bayyana Allah madaukakin sarki ya taimaka hadari ne a garin ko to insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu da safe kamar yadda yau ba a yi karatu ba ne jama'a saboda an yi ruwa da safe idan da safe ya kasance ba a yi kara- ba a yi ruwa ba insha Allah ta'ala za mu yi karatu in kuma an yi ruwa sai da la'asar haka dai za a ci gaba insha Allah ta'ala har lokacin da yanayi zai sauya mu ma sai mu sauya muna sanar da iyayen ƴaƴa da suke zuwa makaranta har da alqur'ani waɗanda za su iya kawo ƴaƴansu ku ci gaba da kawo ƴaƴanku ane musu karatu asabar da lahadi mun koma musu da karatun karfe biyu ne zuwa ainihin karfe shida karfe biyu na rana zuwa karfe shida saboda haka gobe sai ka turo ɗanka ko ƴarka ko ƴaƴanka sai su zo karfe biyu te musu anan insha Allah don muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik